yau laraba daren alhamis sha hudu ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar sha hudu na kun sa haka ne ko ya haka gobe a yi amurki masu yin azumin sha uku sha hudu ba za su manta ba sha biyar kamar jiya aka fara sai yau wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna cikin wannan littafi na na amali yawmi wal layla inda muke cikin babu du'a bainal azan ko za mu tashi ci mun tsaya darasi na 22 za mu tashi darasi na 23 hadisi ne lamba ta 102 daidai shafi na arba'in da biyu a wannan littafi mai albarka amadu yomi wallala na babban malami ahmad ibn muhammad wanda aka sani da ibn sunni babban malami babban ɗalibin imamu nasa'i inda yake ya kaito mana rayuwa annabi alaihi salatu wassalam tsawon awa ashirin da hudu Allah kuma da kansa yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ake ba kowa ne zai koyi da Allah ba sai wanda ya tafai lahira kuma yana san Allah wanda kaga yana koyi da annabi ya dace kuma duk abin da annabi yake so ya ga yayi to sai da jaradin nan ne to a cikin littafin za mu gaji babu du'a bainal adhan babin da yake magana akan yin addu'a tsakanin kiran sallah wal iqama da kuma iqama wannan guri ne mai muhimmanci kamar yadda muka faɗa Allah madaukakin sarki da kansa yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin cewa Allah da ubangijinku yake ku roƙe ni ni zan amsa duk waɗanda ba sa roƙo na sai Allah ya kwatanta su da wata sifa innal ladina yastakbiruna an ibadati duk wanda ke girman kai gabarin roƙo na gabarin bauta min sai rikuluna jahannam da sannan za su shiga wutar jahannam da na suna kaskanta su shine kuma annabi ya fassara mana da ibadar a wani hadisin cewa addu'a huwa da ibada ita addu'a da kake ganin ta tsantsarta ita ce ibada malamai suka ce ai ba addu'a ce kawai ibada ba to amma na so a gaya ma kololuwar ibada shine addu'a kamar yadda annabi yake cewa zaka ji ba hausa yana cewa wai burin mace haji a ba ka je kai ta sallah ba kai arfa ba ka haji biya kai ai burin mace haji ya arfa in dai ba kai arfa da ko ba ka da lafiya sai an sauke ka an kai ka gurin an ajiye ka amma ka je kai ta sallah ka gani in kai ta zalla baka yi arba ba kai aikin hajji ba ba hujja ne yake bara ko burin maji hajji zalla ba sallah kawai ake zuwa ai hajji ba burin maji hajji samu arfa to annabi yace al hajju arafa gaba ɗaya hajji arfa ce shi kadai ake yi ba shi kadai bane akwai zauna rukunai amma saboda sauran akwai abubuwan da kake compensation idan baka yi ba amma arfa sai dai ka jira wata shekara aka ko ga razai nan da yawa da suke shekaru saboda haka in dai baka yi da baje ka jira wasu shekaru idan ko mutum bai da lafiya sai an dauke shi a gurin ma akwai likitoci da suke ba da agaji tana kwance a gurin wata da ta kaya yarinya jiya ko da ita mara da take wani aikin hajji da ta je tun da musulmi da bara da rashin lafiya har da dawo irin wannan ne misali an ji take wallahi ta komai yi mata abin to shi ne za a ɗauke ka a wuce a aje a ajiye ka a gurin ko ambulance ka gani to nan suke zuwa sai a ajiye ka har ka gama wani ka ji ko ko ma hukaci ne sai an tattaure sai ya zama alhaji ne alhaji ma hukaci yawwa ka gani in ba haka wato ka gani babu shi ki zo da haka wannan shi to shi ma malamai suka ce saboda ita addu'a ita ce kololuwar ibada duk wani ibada da za ka yi addu'a ita ce kibi kuma in ka ɗauka za ka gani in ka ɗauki sallah za ka addu'a ta fi yawa azumi shi ma sai a gaya ma sai yin lokutan da kowanne za a amsa addu'a sa ku duka sannan addu'a ita ce ta cika wato gamsuwar ka duk a nau'o'in ibada da ake da su nau'o'in tauhidi gaba ɗaya ka cika don kana addu'a domin tauhidi gida ne da kashi ba uku ba tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat wayannan guda uku duk wanda ya dace da addu'a ya dace musu da zaka ya gamsu da su duka uku ya gamsu da su domin da ka dace addu'a zaka rika ya rabbi rububiyya kenan ya ubangiji na kai da cewa shine dama af'alu rabbi shine rububiyya af'alul ibad kuma shine uluhiyya wannan su ne za ga ka tabbatar da su sannan ka tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wa wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane gaba ɗayan ku mabukata ne a gurin Allah kowa yana da bukata a gurin Allah duk kudin mutum ba je muke ba da misali a karatun lo'lo ba nake muku karuna misalin da nayi kenan ce ya fi dangota kudi ne da ku ba inda dan wata rashi za ka iya hararowa mu shine da mu ko ya ji ki kudi domin karuna mukullan waya hauli sun sa da so so kawai kaci ne guda 40 suke dauka mukullan da za a ji abun bude inda ya kukkulle na tsikiya Ni kuma ga ga original kudin ne. Karuna shi karuna wannan ba wani goyi ne. sannan karunan asalin kuɗi shi ne nasa ba dinari da azurfa a yau ko aka ga dama a Najeriya ta ce ta daina amfani kamar yadda aka yi da kuɗi a baya kuna gani ta ce an daina amfani da naira Amerika ta ce ta daina amfani da dala da yawa wasu mutuwa zai domin asalin dukiya shi ne dama dinari da azurfa sai kuma noma da kiwo in ba ka da wayannan to kana saka yoyo har yanzu abin tausayi ne kai haka yake gaskiya ne to kaga idan idan idan yanzu Najeriya ta ga dama ci duk ne kike mangwara a gidansa da geu duk kwatsar ganyen mangwara guda ɗaya ya koma dubu biyu to wasu mangwara a gidansa sun zama biloniyar a ranar saboda yarjejeniya ce kullu shay'in lahu qima wa huwa al-mal yarjejeniya ce ba ga jibe ne kamar yadda ai kuna ganin shi kan boko matasa ma ba mazu waɗanda ba za kokarin su gano abin da ba sani ba ai za su gane yadda ko ta harkar mining din a ya kamata ka samu ilimi ba iya kawai da dannawa ba to a me yasa to yanzu ake so kaza ya zama kaza a ko kuma ɗan ekowa ekowa suke kowa wanda suka faɓɓalle idan nan suka balle kamar Niger da sauransu da suka balle kaga ai sauke shi kudin kansu kuma idan suka suka yi da shi ya fa zama kudin shi kenan to babu ranar da za a zo a ce ma dala da naira awam azurfa da da gwal an yi bani sun zana a duniya babu ba wanda ya domin asali na Allah ne wayannan ku yarjejeniya ce ta duniya da kowa yau za a iya hawa a wato a yadda da shi gobe za a iya sokewa ai iya corona da muka shiga da cashless policy iya koya mutane hankali sun gane wanda iya a cashless policy iya kuɗi ne da shi kawai a lamba ai ya gane kuran ka daga kuɗin ka amma sai da ka zama albashi mutum za ga yana roƙo da Allah ya taimaka a bai kuma mai kuɗi ne amma ne garin kwaji a gida da gero da dawa da duk kawo haɗi ba abin da ya dame shi domin yana da abinci ki so da haka gaba ɗayan mu mahallin shahidi shi ne muna da bukata a gurin Allah shi za a jiki ingantacce annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man lam yas'ali la yasbab alayhi duk wanda ba ya roƙon Allah to Allah zai tafi imamu shafi'i yace Allahu yaqbalu in tarakta su'alan wa bunayyu adamu hila yaqbalu yaqbalu yaqbalu yaqbalu Allah yana fushi da mutum idan ya dai ka daina roƙon Allah dan adam kuwa idan ka dame shi da roƙo sai ku bata ko dan kai ko matarka kaga dai dole ce to akai a bangaren ciyarwa da matarka da mahaifiyarka in abinci ya rage guda haɗe ba wanda za a ba matarka ta bu babu ka haƙi ka ji wani abu da yake ka ga maganar biyayya da ma uwa ta ji amma wajen ciyarwa kuma matarka ta bu babu ka haƙi ta ji da haƙi to ko ita da ake zuwa za ka ga wato wani kullum haƙƙi ne a kan wata ran sai ba magana kana ji sai ka fice uwa ka ji ba domin tambaya na ce ba ba ku san kaza kwarai ɗanka da zai zo wani sa'in ya shiga kai ke ka ya yi sallama amma sai ka koro shi karka shi bai iya sallama ba saboda tambaya ce fita ka bani guri baka iya kuma ya yi wallahi kuma ka ji saboda tambaya ce to Allah kadai shi kadai ne waya gajiya da roƙo shi yana nan abun yana gabansa ba abun da zai bi amma dan adam ko kasa yake ba ka kullum ka zo ɗiba ya baka hagan da dai available ya ɗiba ya baka wata ran idan ka shigo in ka zo zai ce kai ba za ka iya ɗiba ba shi ya gani to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam shi dai Allah ya ce wallahu huwa al-ghaniyyul alim Allah shi ne mawadaci kuma kayabo wanda yake mai godiya mai jin godiyar da aka annabi ya iya mana cewa duk wanda yake roƙon Allah addu'a sa ba ta fasuwa ko dai a baka abin da ka roƙa ko a baka wanda ya ji ko a ajiye ma sai ranar lahira sannan na ga wanda ji da wata ran muna da saurara nake baba idan Allah ya baka dama ya kare ka kana roƙon sa ko to zai amsa ma dan in baya so ya amsa ma sai hana ka roƙon akwai wanda ba ta iya addu'a to ka gode wa Allah dan kana addu'a kullum sai dai in lafiya ka wata kila kana rum ba ka rum shekot akwai shekot wanda ne tafiya za a zo da amina kaza kawai da rai za ka ce da ya ni ke biyan kotu ko yawa amma idan bai san hanya bai yanzu yake sanar da shi ya je ya ya bi ta gidan murtala ya hau kan gada sai wannan ya je ya jima ya ba ka hau biki ba kaga dai ne ce amma ya bi wata dogo wanda zai tafi gidan sarki kawai ka ce ji ta jari to akwai wanda har yanzu hanyar sun dau hanyar amma kuma ba daidai wato aka ba su an ba su wrong information sun bi wani wajen daban za su je amma ba za a dace to shi ne amfani shi kuma bibiya sai ka sami yadda za ka kai ma zuwa gaban Allah ba ta kuke to wannan babu yana daidai cikin babubukan da suka babu kofa akan cewa ga abin da ake yi Allah ya amsa addu'a amma ku duba ku ga za ku ga muna wasa da da yawa za ku ga ba mu amfani da muna wasa da babu du'a bain al-adhan wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama da ya ku ji annabi kala da sana abu abdurrahman قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال babban malami Ahmad bin Muhammad ibn Sunni yace malamin sa Abu Abdurrahman imamun Nasa'i kenan ya karanta da shi ma shi malamin sa Isma'il bin Mas'ud ya karanta da shi ma ya ji daga shehin malamin sa Yazid bin Zurayh shi ma ya ji daga babban malamin sa Isra'ilu Isra'ilu a larabci Abdullahi kenan ya bani Isra'ila isa laqabun annabi Yaqub ne a cikin Qur'ani bani Isra'il bani Isra'il ayan annabi Yaqub kenan Isra'ilu yana nufin Abdullahi. Ana bi Ishaq as-Subai shi kuma daga malamin sa Abu Ishaq as-Subai an yaji da bin Abi Maryam shi kuma daga Yazid dan Abi Maryam. Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik sahabu Annabi Allah ya kara masa yadda. Kali shi kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanzu kira da insha Allah tabbata gare shi yace addu'a yin addu'a la yi ta addu'a la yuraddu bainal adani wal iqama ba a biye da idan kai ta tsakanin kiran sallah da ikama kowa yana da bukata da yawa a gurin Allah amma tsakanin mu da Allah suwaye masu kiyaye da yawan ma ana kiran sallah ana tsaye a tana bula da ake yi musamman sallar magrib kuma liman bai fito ba ana ga sahabbai da an kira sallah kafin annabi ya fito dukkan su na kulbuli da hadisin na ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul maram cewa muna yin sallah raka'a biyu annabi bai hana mu ba yana cikin sunna ta kayyiyya kai sallah raka'a biyu kafin liman ya zo ka daga hannu an kira sallah kai addu'o'i sannan kai sallah ka roki Allah bukatun mu da yawa amma ba mai ba mai kana neman aiki ka fara business kana so ya kirike kan abubuwa da yawa inda za a ba mu takardu kowa a je ya cike bukatunsa kowa sai ya cika su amma ba ma yi to bari ku ji na kawo akwai wata lafiya da yau mata da azumi a masallacin jera akan addu'a muka yi ta to karkashin wannan sai na zakulo su da zan tuna mana kawai mu ma maza muna bukata cewa wayannan lokutan mun take gadan su wallahi za ka ga abubuwan ka tinka gini ka sa a gaba Allah zai shiga wani business ne Allah zai shiga wata kungila ce Allah zai shiga ko ne kai dai kawai ka tsaya ka kiyaye ka yi da kyakkyawan niyya sannan lokutan kowanne ka rika kyaudadansa haka ake yi to annabi yace tsakanin kiran sallah da ikama ba a biyar da addu'a idan mutum ne ba a biyar da addu'a sai annabi yace fada'u ku yi addu'a guri na biyu banda ikama shine um, lokacin addu'a bi dokin layl addu'a tsakiyar dare idan dare ya tsala lokacin da wani ya tashi yana ta mai ne kai ka koma zuwa ga Allah ka kira Allah kai na ka mai nisan zuwa ga Allah shine ma ni dajir ba zancen za a damfare ka ba tunanin za a iya kaza ba galanci ba ne da suka gudu ko to saboda haka mai na gurin Allah shine ne dajir ka tashi da daddare kai mai za ka sha mamaki wannan guri na biyu kenan wannan akwai dalilansa da yawa shi ma domin annabi alaihi salatu wasalam yana gaya mana hadisi ingantacce hadisin bukari cewa duk tsakiyar dare Allah madaukakin sarki yana sakkowa saman duniya sakkowa da ta dace shi ya rika tambaya man yastakbiruni wa man yasaduni wa zai nemi gafara ta an gafarta mar kwa jariyar da kai da rana da ka ya kai da wanda kai a bayyane ka nemi gafara a gurin Allah madaukakin sarki wa zai roƙe ni na bai shi Allah neman mai roƙon yake ina maroka duk ga mu nan da anan ne muke maroka ina maroka Allah ya ce to ku roka hadisin bukari ya kawo wannan guri na uku duburu salawatil maktubat idan ka gama sallar farilla ku fahimta da kyau ku ahlus sunna ne kai ku gane shekul islam ya kawo a cikin majmu'ul fatawa ko majmu'atul fatawa nasa cewa wato karshen sallar ta farilla idan mutum ya yi addu'a Allah yana amsa ko maganganu biyu suke ba ina rubun ayi addu'a jama'i ba wani ya biyo ya rika cewa bi salati kaza ba shi ba to shi yake magana ji wasu kace sai ma sai sallama wasu kuma kace abin da ake nufi shine a ƙarshen sujjadarka lokacin da kake sujjada ka dace da addu'a Allah madaukakin sarki ko kuma wasu kace a a tahiyya kuma magana ta hiya addu'o'in da Allah yake ku roki abin da kuke so ta fi kwari ma to magana da yake kai ko dai kai addu'a da kanka bayan ka yi sallama ka roki Allah abin da kake so bayan ka gama du'aul mas'ala du'aul ibada kai ko za akwai abin da aka dora mana zamu yi a cikin karatu cewa astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam bayan ka gama wa'annan da annabi ya koyar da kai kuma ka roki abin da kake wannan maganganun akai ba wani ne zai ciwo ya rika gaya muku ba an fahimta ba shi nake nufi ba yanzu da haka wannan shi ne guri na biyu na uku na nawa na hudu to na hudu da gaskiya abubuwan da walan suka kawo shi ne wannan da na kawo bainal azani wal iqama na biyar inda nida'i bis salawati maktuba yayin kiran sallar farilla yayin kiran sallah ta farilla lokacin da ake kiran sallah mun faɗa ada guda biyar anan ladabi na farko an ka kiran sallah na biyu wa annabi salati ibn al-qayyim ya kawo a cikin al-wabil sayyi min al-kalim sayyi litafi ne da yake aka azkar mai kyau mai muhimmanci kuma sannan na uku Allahumma rabba hadi da wata tamma na hudu rabbitu billahi rabba da muka yi tatin da ya wuce na biyar ka roki abin da kake so shi ma lokaci ne dare ba ina mata suke wasu ne wasu cewa a tafi gurin wani wato gobe da nisa ko kuma ga yawo jini na wuce in yi miki kaza kamar kaza to ga abin da yake dare daga bakin da baya kariya wancan kwa neman kuɗi yake yi gwara ki zo ki wannan layi saboda haka shine na hudu ko sannan na biyar inda nuzulul gaibi ya yi saukar ruwan sama ya tabbata hadisi mun biya da kuwa take karu a baya a cikin al'adabul mufrad cewa yayin da ruwan sama yake sauka ba wai da hankali yake ta kallo ba ko a ce cewa ko a ce wasu abubuwa marasa kan gari addu'a ake yi bawan Allah kana da bukatu an saba rana ko ka ga rana aure ya sako ka gaba ko ka sako shi a gaba ka ko a gani saboda haka kai kirgaji wannan lokacin wani yana da ya rike ma kuɗi daga ɗan business baka sani wace ba kane ka je wa Allah ba shi ne ubangijin sa ba ga ya masa irin wayannan abubuwan duk abubuwan da suke damu ka ga wa Allah domin shi sami'u du'a ne yana ji kuma yana amsa addu'a shine na biya yayin saukar ruwan sama domin annabi ya ce addu'a inda nidai wa tahaka al-madari lallai mata rudan annabi yace ba a biyan da addu'a lokacin da mutum yayi ta inda nidai lokacin da ake kiran sallah da kuma lokacin da ake ruwan sama hadisi ne da wato Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin silsila hadisi ne lamba ta 378 guri na shida shine fi sa'atin min al-layl wani lokaci ba wai rabin tsakiyar dare da aka faɗa ai ga tsakiyar dare shine yanzu ta dauki dare rana ta fadi karfe bakwai saura a dauka bakwai to sai ka ce daga bakwai zuwa sha biyu awa biyar ne daga sha biyu zuwa karfe biyar na asuba awa biyar awa goma to sai ka raba gida uku kawai awa uku da rabi in ka ce karfe goma da rabi shi ne dare na farko an fahimta da kyau ko karfe ɗaya da rabi ko karfe ɗaya zuwa karfe ɗaya karfe ɗaya karfe da rabi ko biyu shi ne kashi na biyu daga karfe biyu ko ɗaya da rabi zuwa biyar shi ne shi ne ake wato karshen dare a wannan lokacin kowane lokaci ka tashi yayi za ga wani mai hikima da dabara sai ya gaje ta zai iya sai wani saura awa ɗaya ma sai ya nake wani kuma zai tashi abin da zai yi koma ya kwanta ba zai tashi ba sai lokacin rakatar fajiri domin ya yi abin da zai ya koma to amma dai mu fahimci lokutan da kyau saboda annabi alaihi salatu wasalam shi ma ya gaya mana hadisin muslim cewa inna bil layli sa'atan la yuwafiquha muslimun lalle a dare akwai wani akwai wani lokaci da ba wani musulmi ba zai wace da wannan lokacin ya kalo khairan min amri dunya wal akhirah ya roki Allah alheri na al'amuran duniya da rayuwa illa adahu iyyahu wa zalika kullu layla kulli fadi sai Allah ya baka abin nan kuma kowanne dare ne ba tsara wa zan ita wannan ya sa'a kana ce kankanuwa da ba ba ta ba amma fa kowanne dare ne na gida ko na bakwai na shida ko ta ta yawmul juma'a na bakwai ne na bakwai akwai wata sa'a ranar juma'a malamai sun yi magana ne wasu ka ce lokacin da liman yake tsakankanin kudu ba wannan zancen yana da rauni zancen da ya fi kyau shi ne cewa wata sa'a ce bayan la'asar kafin faduwar rana kafin faduwar rana shi za a go suna da hikima sai mutum ya ce ko me kwai da buban ko ya tafi a gaishe shi dan kiyama a ranar ake wasu a ranar ake idan sanda ranar juma'a da ake amsa addu'a shi za aure yake ki samu matsala idan lokacin da ake amsa addu'o'i lokacin kuma saba wa Allah a daidai sa'an nan a daidai sa'an ake rage mutum to zai ga wasu masu hikima wani yana da wani abu ya sa a gaba sai ka ga bayan la'asar daga karfe biyar zai rabu da ku daga kawantan ya koma ya zai kewa annabi salati kewa annabi salati yana yi da yayi salati ya ya ya ya dan yi da dan yawa zai daga hannu ya ce Allah ka da bukata kaza in kai wannan har rana ta faɗi bawa Allah ka dora wannan ka gani a ba wannan kuma ya aikin bid'a ban da yake dai ne cikin wasu kullun kafa ai ba da dole ce ba Allah ga ba ta mana yawa ai ba banda aikin bid'a aikin da ya dace ai kun san ba ka ba aiki sai ya dace da mai abubuwa biyu al-ikhlasu wal mutaba'a ku kiyaye sai bayan abu da ikhlasi da kuma goyi da annabi idan bai hau wannan layin ba to baka hau ba shine na bakwai an gane ko na takwas inna shurbi zamzam lokacin da mutum ya je daga zamzam ko anan ne yanzu ka dauka ka sha annabi yake ma'u zamzama limaki bala in dai ka sha zamzam da niyyar da ka sha to Allah zai biya ba bukatar ko yanzu aka baka zango ka daga bakin ka ka da wata niyya da yanzu Allah za ka samu buɗi yasa wanda yaje Saudi yayi ta wannan duk zuwa kan zamzam to to da yake ka Saudi ka kawo ruwa in ba zamzam ba ai dan da jiye wallahi ka je Saudi ka kawo ruwa duk da dan sa ya kai zamzam ne gashi nan kuma a je labin ka ja a gurin ka ɗiba in dai ba ka zo ruwa ka fita gani ba dan robobi haka da yiwuwa lida wa za ka kyale gaske in ka ji wannan ce sai ba magana amma tsebowa ka ji tsebowa din lita a magana sai ka ji zuwa kana ajewa a ɗakin ba ruwan wani awon ka take da abinka ba ruwan kowa da kai to ma u zamzama ne ba su yi bala ruwan zamzam duk da niyyar da ka ja Allah zai biya ma bukata wane ne hadisi ne shi ma da yake ingantacce ba da albani ya inganta shi a silsila hadisi ne lamba ta dubu biyar da ɗari biyar da biyu nasara wa fi sujudi lokacin da mutum ya faɗi yana sujjada shi ne mafi kusancin lokacin da kake da alaƙa da ubangijinka saboda haka lokacin sujjada shi ma lokaci ne da za ka daji kai kai wa Allah wato kirari kana roƙonka shi ne nasara domin annabi alaihi salatu wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'tiru ad-du'a mafi kusanci abin da bawa yake kasancewa tsakaninsa da ubangijinsa shine ne shine a sujjada sai annabi yake ku yawaita addu'a na goma wani hadisin musulmi na goma shi ne yake inda jima'i ya ijiyaka yayin da kaji zakara da tara lokacin da ka gaji cikin dai shi ma lokacin amsa addu'a akwai da amma ba ba da karan da ya hauka ce ba wani da karan ya hauka ce tsakiyar da na yanzu ma kan ne ka jira tara duk wanda zai ciwo su zani za ka ji ba shi da lokaci shi ba malaki ya gano ba wannan amma wancan na cikin dare ba ga malaki rahama ya gani kamar ka ta je fada an gane ko annabi yace idza sami'tum ya atiya kati fas'alillah min fadli fa innaha ra'at malakan idan kuka ji tarar zakara ina amfanin ciwon kajin hausa ko da yake na tura ba suna tara ko yawa to saboda haka ya annabi yake in kun ji wannan tarar to ku roki Allah tsakiyar dare ka tashi fitsari ka ji zakaran ka na tara to tsaya a lokacin ko ba alwala ba komai ka roki Allah sai kai gaba annabi yake domin mala'iku suka gani kuma mala'ikun da suke gani su na rahama wane mutum na goma inda du'a'i bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yayin da ka tashi yin addu'a kace yayin da ka zo a addu'o'in ka kace la ilaha illa anta dan kai wallahi kirai ya allah ya rahman ya man lahu mulku samawati wal ard ya man huwa hayyul la yamut ya ilahi wa ila ya ilaha na wa ila kulli shay yayin da wannan kalmomin kada kai wa allah kirai sai kuma kai wa annabi sallallahu sai kuma kace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan ka nuna wa Allah cewa ba duk zuwa masallacin kai ka kowa tsaya ka nuna kai ba kai ko ba to a ibadan ma da aka ce ayi kai ba komai kake yi ba to insha Allah ta'ala shi ma annabi alaihi salatu wasalam yace za a amsa ma addu'a domin ya inganta hadisi ingantacce annabi yake da'awatu bin nur ادعى بها وهو في بدن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له حديث الترمذي wannan addu'a sai sai da Annabi Yunus ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بدنه لا يبعث wannan abin ya faɗa la ilaha illa anta subhan Allah cewa ba dan ya faɗa ba sai mun bayyana cikin wannan tsakin kowai da ya haɗe har sai har sai kiyama ta tashi yana da kiyama shi bi bi a ce shi a nan zai tashi sun ma ba ta huba asfara shi nan ne kabarinsa to amma yana faɗan wannan Allah ya ce shi bi ya fito ne فنبذناه في العراء وهو سكين فأنبتنا عليه شجرة من يقطين saboda haka nan da nan Allah ya sa gujiya ce ma ta fito kallon shi to jikin da jikin ya dawo sai jikin ta yi recovery kuma ya dawo to saboda haka yin addu'a da wannan yana sa wa Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a annabi yace ba wanda zai addu'a da ita ba sai Allah ya amsa ba shi da Allah madaukakin sarki a ayatin za ku tuna da Allah bai wani sarki ya magana sai ce wa kadalika nunjil mu'mini bayan mun tsere da Annabi Yunus to mu'minai ma in suka irin wannan su ba haka ba su cigaba da tsere da su ikimin bai tsaya ba Annabi Yunus ba in ya ka dora kuma zan tsere da ku da duk abin da yake da mu wuri na jabi idan waka ta alayhi musiba fa da hadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in dai musiba ta faru baka fara korafi bane wasu abubuwa daban sai ka fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha addu'a ummu salama kaga lokacin da mijin da ya rasu su suka fara hijira da annabi ya hijira ya koma madina sai da mijin da abu salama su suka fara bin annabi awwal baitin hajara ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam to dai tana jin dadin zama da abinta da ya rasu sai sai faɗi wannan addu'a ta ce ayyul muslimina khairun min abi salam sai annabi dai ya ce duk wanda ya faɗi wannan Allah zai ba shi abin da wanda ya abin da abin da ya fi abin da ya rasa to amma ni kuma duk cikin mazajen nan da nake gani ban ga wanda ya kai Abu Salama ba domin da bata taba kawo annabi zai aure ta ba domin ta manyanta tana da yaya abubuwa daban-daban ba taba kawowa ba tana jin cewa ai ba ma kofarin da bane to shi sa ta faɗi wannan da Allah ya amsa addu'a ta sai gashi annabi ya tura aje a ga wato yana kan ta dawo Allah ya amsa addu'a ta domin tana ta tunanin waye ya ba Abu Zalaba da Allah ya kawo mata annabi alaihi salatu wasallam to to da haka shi ma yayi da musiba ta faru ko ne bayan Allah ko ka karbin ka ne sai dai kana kaji ka ga tsinki kai wannan addu'a ba wai an yi mutuwa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ba na da zaka kalla Allahumma ajurni fi musibati musiba ce annabi yace sun ke wuta kalmun ka musiba ce ko wanda kake yi kana cikin yi wanda alaji dubu tashi ya tsare ai musiba ce sai da yake jawi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan to da ka wata ka koma korafi kai addu'a ko kana cikin yi wanda ba ma tashi bane kawai ta dauke kai ce ko kaji ya kai kaga an samu matsala ai kuma kai wato kai ka kira da kira da kira ka samu wanda ka kira din ba a samun sa sai yanzu ka same shi kuma yanzu in ya tafi shi kenan to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a lura shi ma a sa shi a cikin wato tsarin rayuwa na yau da gobe na sha uku du'a'u nasi ba da kafin ruhul mayyit wane mutum addu'a mutane bayan an tsauran mamaci in an zare ran mutum me yasa annabi cewa yi annabi alaihi salatu wasallam ya shiga gurin Abu Salama lokacin kidan sa ya kakkace ya annabi ya rinse mai idan da ba haka ake ko kaga mutum annabi yace idan rai ya fita tabi Abu Lubaka ni gani da yi domin haka ake yi to in ganin ya zai sai ya tsaya haka sai a tafa ruwa in ya kafe sai a goga sai ya dawo nan taba ruwa aka dare in kuma bai ma jiwa da rasuwa ba kai haka da hannu zai dawo kai to ka san gida ya tsana ko in ka taba shi yana dawowa to haka shi ma idan ne ka dawo mata in ya kabe sai a taba ruwa a shafa zai dawo to annabi alaihi salatu wasalam wa bi lokacin da ya ga ya shiga yace inna ruwa idza qubida tabi'ahu al-basar dai ga Abu Salama yace ku sani cewa shi rai idan an zare shi gani ne yake bin sa sai ya la tadawu ala ala anfusikum illa bi khairin yace ina ba ku shawara kar ku yi wa kanku bakar addu'a kowa ya addu'a ne ne ai da gozu mun shiga uku mun lalace duk kenan wai bai ba su ya dace sai annabi ya ce fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna malaikun da suke gurin da aka dare ne duk abin da kuka faɗa za su ce amin kaga wasu na shi kenan mun shiga uku wallahi kuma daga ranar suka shiga uku wannan kalmomin da kuka rika faɗa suka jefa ku a wasifa yana faɗa har yana mutuwa to ku yi maza addu'a ta alkhairi cewa to Allah madaukakin sarki ka yaje masa shi kuma yadda ya mana Allah kai masa irin wannan abubuwan mu kuma Allah ka duba bayan mu haka ake yi ka ba mu juriya da hakuri sai ga an zauna lafiya a bazu amma wallahi wayannan maganganun cewa wasu mamatan su suka bi domin annabi baya kariya kun sani shi yawa ya ce ba kalmomin da kuka faɗa mana su suna cewa amin mun shiga hukun mun lalace amin shi kenan da yau kun ji yake kuka ne shi wa ya baki to shi yake ku roke shi wanda ya baki za ku roka ko da haka yana da muhimmanci a kula da wannan kun ji hadisin musulmi na sha hudu addu'a wa injil mari lokacin da kaje gaban mara lafiya sai kun ka dame shi da surutu addu'a za ka yi wannan dama wasu da dabara ma shi to kai ma yi mana addu'a akwai da da kyau yawa ba ba a zuwa a ce hira ana aiwa da ba irin wannan ciwon fushi ake a mutu ba a bukatar wannan an fahimta da kyau yawa da da'awar da'awatul mazlumi addu'a wanda aka zalunta bayan Allah shi za kuka ji muna cewa yanzu abubuwan a ja wannan mayanin da duk matasa suka tafi da wani mu ne suka jaza mana duk sun ji fabricating hunger al-maja'atul mubtala sun kirkiri yunwa sun canza wa mutane ko bai da shi sa ku kowa yake so kuɗi ta karfin siya domin ainihin aiki ne ka hau igiya ka sako babu duk layin da ka shiga yanzu ba inda ba hau igiya ka sako ba yan wayi ba in dai wannan rigar ce hanza za ka ga almajirai ma za ka suke za hanya za su nan duwa hanya yawwa kowa ya za ya sako amma ba aiki almajaatul mufta'ala kenan da dangan in ana so a rubuta guri da yanda ake kirkira fabricating manga a kirkire da a jeba wa al'umma to sai ji an kasa zama dini sai matasa su kasa tunani mai kyau domin matasa mu yanzu ba sa tunani mai kyau kana ganin tsarin da tijuwa da ta zo muna magana da ita ta koma makaranta take cewa ta shiga biyar take take biyar da yara take in aka yi tambaya yace wallahi ba zai iya bada amsa mu ba su all the din mu muke nace aba suna bayanin cin wata amsa za su bayar nace ba zai bada amsa nace ai ko kwanan ki yanzu gaba ɗaya yana kan wani abu daban ai na faɗa karatun mu na Allah ya cewa ba fata nake mana ba amma yanzu fatuwa jam da wa da leku da UCME yanzu aka fara domin da ba fama ake ballantana yanzu da gaba ɗaya akai concentration akan wani abu na neman duniya kawai karatu yanzu Allah ya ji kansa kabbara hudu eh arba'u takbira karatu yanzu ya zama marjayi Allah sai wanda illa man rahimahullah wanda ya kai da gaske a kansa amma za ku ga ba ma tunani wanda su za ga kana ɗaukar kasashe yanzu ka je Murtaniya Murtaniya ai Afirka ce in ka je Murtaniya tunanin su ba irin ai an gaya mana ba kamar alƙalin ya faɗa ba a ranar cewa wato telegram wanda suke rijista telegram mutum miliyan sha hudu da wani abu mutum miliyan sha ɗaya da wani abu duk ɗan Najeriya ne. To, ilawun koyi wani abu duk ɗan Najeriya ne. Gaba ɗaya da gangan kuma kwakwalwar da Allah ya ba mu tana da yawa. Muna da ita amma ba mu amfani da ita. To da haka wannan shi ne abin da wanda aka zalunta. Shi ta muke cewa to mahallin jahil da na sa wannan magana shi ne. Mu zaluntar ma haka. ko shakka babu shugabannin ne yanzu ba ta mu suke ba wasu abubuwa ce yanzu banda shigantaka kullum rayuwa tana ƙara tsauri amma ana ƙara matsa ba duk abin da yake take kusa da shi yake dan taimaka ba wutar lantarki ba an ba ruwan talaka da su kullum kokari ake duk inda dai an ciwo bashi na IMF to sai abin da suka ce za ka ga wai ana gaya ba cewa wai IMF ta ba da doka wanda Najeriya ina ake haka ta ba da yasa saboda ka'ida za ka kalla kai ma duk wanda yake cin bashin ka za ka tsoron ka yake ji in ce a kai yanzu gonna ya rika bunka su gonna zai bi ka domin kuɗin kuɗin ka kuɗi kake bunka to abin da yake faruwa da mu mun gama ciwo bashi kuma kowa in ya zo ci yake ba ranar biya saboda haka mu shi za mu ka zama bayi wutar lantarki ilimi dama an kai matakin da yanzu in ka zo mutum da fararen kaya in dai na public school ne kawai likafarin ilimi ya sako Allah ya ji kansa daga kwarai kuwa to komai mana kake gani komai sun lalata shi in ka ga mutum yanzu ɗansa a public school ba ya da zai yi kai ma ka sani domin su ma shugabanni ƴaƴansu ba sa to saboda haka ga yi za mu tatar da mu je mu abinci kuwa kullun ƙara tsada yake mutum yana yin shinkafa yanzu in ka wuce da shi kallon ka ake ya dan gata ne wanda ka wuce za a ce wani na insha Allah ya kula da ku sai ko ba iya maka wata ake faɗa ba yanzu ayo a haɗuwa da goyin shinkafa ba ko in insha Allah ya kula da ku wallahi za ka dauko shi za ka mutum a hanya miki da ga wani in a baki kake in a wani abu hawa kake sai ba su miki da ta biye da goma su ba magana yanzu ko nawa na biya ba wannan ya biye ka wani ba ya haka wani da gangan zai ya ku dai yana ka ga wani gaban nan ga kaza sai ba ka labarin sun da yake jabbo biyu uku ya aji yanzu zai ga ba aure da gangan wasu irin jiwa ga wani to abin da ya sa ba hali jayi kuke cewa ya muka addu'a domin suka ƙara lalacewa ku billahi la ilaha illa illa huwa yake tabaka domin addu'o'in mu karbaku ne domin zalunta mu ake shi sa muke cewa kaba direba ne ya dauko ka zai kai ka Abuja to direban nan idan kana so a rabu lafiya shi ne ka biye da yake so in ba haka wani ta tuke siya ya san hawan abu suke suke zuwa ba in za a karo su kauce sun sani ka tambayi direbobin ka akwai yadda ake zuwa a gonga a mota direban ya fasinja da sauran amma shi sai ka ga yanzu ya tsallake to idan direba ya dauko ku addu'a kuke Allah ya kai ku lafiya in ma rashin mutunci yana doke ku sai ka tafi mu yau ne za mu shaƙe cewa ga wannan mu ran da za a shaƙe shi ne ranar shaƙewar ba ma iyawa kun ga duk wannan yadda ake bara a buga kujen siyasa a fara raba taliya za ku sha mamaki na rantsi da Allah za ka ga mutanen mu kamar ba su ne na jiyan nan ba ba su dani to muna yin wannan addu'a ne domin kar su ƙara burba ba a rani amma ba wai dan su ne mana abin da muke so ba wannan shine gaskiyar magana ba wai dan suna yin abin da ake so ba dukan mu suke amma addu'a muke Allah ya sa bulala ta ina zuwa da miki amma ba wai dan suna yin abin da ake so ba wannan shine sinadarin da yasa wasu ke ganin cewa wai a a hawo bari yanzu a shine wai cewa ba shi ne jarumta ba domin direba ne ya dauko ku je kai ku guri kake ta cewa kai direba ka ci kaza kazar ka da abin da zaka yi kai ka dauko giya ka bashi kake ita to in ma ya da yake malaria kake kuduka to abin da yake faruwa kenan bayan Allah wannan shine gaskiyar magana amma ba ma jin daɗin abubuwan da shugabanni ke mana gaba ɗaya gaba ɗaya za ku ga ba ta mu suke ba eh addu'a da muke yi shine ai ka ga kullum magana da muke yanzu ba muna cewa bai girma ba har ba ya sauka ba haka yanzu ba shine zai ba ba sai mu ce to alheri wa har yamar Allah ya masa bari mai ka san ba zai ba bane ba wanda zai ga in ka gaba ya za ka kai kaje amma wannan mota dole ka shiga dole ne ko ka ci ko ka zo ta karfin siya za a danna ka a motar ya kai ka Lagos wannan to abin da yake faruwa kenan bayan Allah mu rika fahimtar wannan da kyau shi yasa za ga Imam Ahmad yake da yana da addu'a guda ɗaya da Allah zuwa da aka cewa za ka yi shi shugaba ne me yasa ya Imam Ahlus Sunna yake saboda in ya gyaru ni zan zauna lafiya idan ya ba jini da kasa yanzu majiwa ta zo kafin ta zo kansu sun tsallake sun ba kasar kai ne a ciki wannan shine sinadarin amma ba ma jin dadin abu kwata kwata sai ka je mutum ya je asibiti zai ga dubu ɗaya mara lafiya ya kasa biya ta ganin likita na rantsewa da Allah naira hamsin ko da ce da na gaya wannan ce mutum yana da iko irin wannan kawai ya je ya tsaya duk wanda an zo tajisin da za a yi na jikin wannan insurance din da za a tsira babu kuma shi ne aikin kafiya din yana ce mai shi kawai ya matsa ya matsa ai gani nake in ka samu kanka a irin wannan kai ma za ka iya aikin kawai dubu ɗaya wata ranka ce yau ka ajiye ta duk wanda ya zo ya rasa hamsin bari in cika ba dubu ɗaya mutum nawa za ka ba kamar mutum ashirin kenan ka san wanda Allah zai kanka da shi to irin wayannan abubuwan za ka gani wani sai dai hakura in ba da hakura ba likitan da yake so gani saboda bai biya ba zai tashi domin karfe kaza ya tashi sai dai ga wani kuma in imam bai wasa ba sai ya ƙara fikin haka ba ake saboda haka wannan shine guri na gaba kun ji addu'ar wanda aka zalunta domin annabi ya ce da wajen mazlumi mustajaba wa in kana fajiran kun ji wanda aka zalunta addu'a ta Allah yana hanka ko fajiri ne ma'ana da hausa ko dan yin kawo in dai aka zalunce to Allah ya saka masa yanzu ko yin iska ne mu zalunci da shugabanni suke mana Allah ya isa Allah ya isa to kun ji misali ba kenan ko yin iska ne sai Allah ya saka mu don ba kuɗin mutu bane sai annabi ya ce fa fujuri ala nafsi fajircin sai yana kansa zalincin da kai bayyana ne hadisi imam ahmad ka duba sahihul jami hadisi mai lamba ta 3382 guri na sha shida du'aul walidi da waladi yayin da iyaye suke wa ɗansa addu'a ita ma lokaci ne na wata addu'a na sha bakwai da watul waladi wato waladi liwalidi walidi lokacin da ta yake wa iyaye addu'a ji ba da gina idan ma ta da insani in kada amalu can gurin awwalin insani ya da'u da mu bai kuka na kwance kai bar addu'a yana rayan ba kada ya warkewa Allah ya rahama shi kara wa tsaraurai karbabiya idan ma mujahid yace wanda baya yi wa iyayensa addu'a a rana taubiyar yace to ba mutumin kiki bane akwai aiki ko yace idan kana yin sama da biyar kai ne mutum ki yace idan ka kasa da biyar to kai ba mutum ki ki bane in ka kana da ne biyar sai ne yace to kai bai da zalika kawama la ilaha illa wa la ilaha illa mudabbi da bai da zalika kai ba dan duniya ba kai ba dan lahira ba kana tsakiya sai ka haura to shi ne muke bayan ba da gomulori in ka sa ta addu'o'in ka ne da gobe sai ka kada yi a gidan ba a rana ta huta na sha takwas a na sha tara addu'a uba da zawali shamsi bayan rana ta yi zawali eh wannan hadisi ne mai kyau idan rana ta yi zawali kafin azhar da yawa mutane ba su san wannan lokutan ba idan rana ta wani tsakiyar sama kafin azhar lokaci ne da ake amsa addu'a shi ma ya kamata mu kiyaye sosai da sosai me yasa wani zai ce me dalili akwai Abdullahi bin Sa'id Allah ya kara masa ya dace wata rana annabi ya kasance yana yin yusalli arba'an ba'da an wato an ta zura kyau saboda zuwa an gane ko na to ayin da ba saura daya guda 20 ne dama na 20 to addu'a wa inda al-istiqaz min al-layl lokacin da ka farka da dare shi ma lokaci ne na amsa addu'a lokacin da ka farka annabi yake idan ta yanke ya farka da dare yake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sannan sai kace allahumma ighfirli ko iya wannan ka faɗa ka koma ka kwanta to Allah zai biya ba bukatar hadisi ne ingantacce hadisin bukari a gurguje sauran sai gurare wanda za ka fi aikin haji yayin jiba guraren jiban nan a guri ne na maka addu'a na biyu lokacin da mutum ya ya samu dama ke za ka aba ka aba ko ake wani wanda ya samu dama gurin ki wannan guri nake faɗa na uku lokacin da mutum yake kan safa ai kun san mutum yake kan safa a doyi yake to yayin da kake kan dutsen ka roki abin da kake so ba a kuma dawa komai ba ko kan marwa saboda haka guri ne na amsa addu'a wanda za ka ba aikin haji sai ya dai sannan na hudu shine lokacin da aka ji mas'alul haram lokacin da za a yanka gurin mas'alul haram din nan gaba da kaji ba lokaci guri ne na amsa addu'a matuka sannan sai kaiwa a arafa gurin arfa din duk gurin da kuke ke wai ba ji masa jabal rahama ba to suke zuwa suna hawa ci kaji ma a kai an ce wani kai kaji za ka samu kuɗi wanda ɗan Najeriya wallahi kuwa wai za mu dutsen Jabalu Rama Jabalu Rama ba bai da alaka da aikin haji ko ta kusa ko ta nesa amma wallahi haka za su ga mutanen mu suna hawa ci kaji wai kai za ka kuɗi yanzu kuɗin da kai ma ka tafi aikin haji bai je ka ba amma haka mutanen mu to sai ada a dunkule ladabin da zan gaya mana shine yana da kyau mutum zai addu'a ya zamto yana cikin alwala ya kalla alƙibla duk wannan adab ne tabban abubuwa ne yana da kyau an fahimta da kyau ku ya kalla alƙibla bayan ya yi alwala kuma zan samu ne zamto lokacin ya yi asuwaki ko ya yi burin don mala'iku ne za ka halarci wannan suna tsaye daga cewa Allah muka mamaye wa'annan ko ba mu duka ba yanzu to mun rike wasu mun jumance su abubuwan ba za su tafi daidai insha Allah ta'ala Allah ya dace da babu daga wa babu ba ya kulu ba da rakatai da fajr babu da mutum zai faɗa idan yayi rakatai da fajr shi ma yana da muhimmanci annabi cewa rakatai fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rakatai fajr da duniya da abin da yake cikin duniya gaba daya قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الضحاك المصري قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا عبد الوهاب بن عيسى الواسطي قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الجسان عن عباد بن سعيد عن مبشر بن عبد الملك عن أبيه رضي الله عنه ابن السني يأتي ما لم ينسى إبراهيم بن محمد بن الضحاك المصري kun ga yawo da yawa ya karanta da shi kuma malamin sa Muhammad bin Sanjir ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa Abdul Wahhab bin Isa Al-Wasiti shi kuma ya ji daga malamin sa Yahya ibn Abi Zakariya Al-Gastani shi kuma daga malamin sa Abbad bin Sa'id shi kuma daga malamin sa Mubashir bin Hadi Al-Malik shi kuma daga mahaifin sa Abdul Malik Al-Azim shine radiyallahu anhu annahu sallaa raka'atayn al-fajr cewa yayi sallah raka'atayn al-fajr ba a cewa raka'atan al-fajr kuskure ne raka'atan al-fajr ko raka'atan al-fajr shi wanda yake karanta larabci ya san dalili yawa saboda haka raka'atan al-fajr ko raka'atan al-fajr shine abin da yake faɗa to duk wanda bayan ya yi sallah raka'a biyun nan yace o ji Allahu salla raka'atan al-fajr ya yi sallah raka'a biyu wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi sallah raka'atan al-fajr kusa da ركعتين ركعة بيو خفيفتين ما استوتي ثم سمعته يقول يتشي نبيو النبي واتينا فيه وهو جالس ينا زمي اللهم رب جبريل وإسرائيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار ثلاث مرات bayan an yi raka'atai da fajiri sai ka faɗi wannan Allahumma ya ubangiji rabba jibril ubangijin mala'ika jibril wa israfilu ubangijin israfil wa mika'il ubangijin mika'il da ba wani yake cewa mun kaida mika'il wa muhammadin nabi an gane koko da kuma annabi muhammad annabinsa a'udhu bika minan nar Allah ina neman tsari a gare ka a gurin ka daga wuta ta uku ake bada to an zo an magare fitewa kenan ko to ina da bayanai da nake so in kara akan wannan guda biyu to amma sun ce mun lokaci yayi za mu hakura sati ne zuwa sai a tuna mu insha Allah ta'ala za mu bayani sai mu tsora akan rakatai da fajiri nau'o'in abubuwan da ake biyawa da kuma hikimar kawo sunayen ma na wannan mala'iku insha Allah ta'ala Allah ya sa sati ne zuwa kamun jana'i ko malamin ne to ko ne yanzu da akwai lokaci ko yawa bayani shine rakatai da fajiri a abubuwan da ake biyawa annaba akwai ruwayar da ta zo cewa ana karanta fatiha zalla hadisin na rai zalla ina faɗa wannan ne domin ka rika talwini yau kai wannan gobe kai sai ka karike sunna annabi duka hadisan karike saboda haka fatiha zalla sai kenan akwai kuma wanda ake biya fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu kuma fatiha da qul huwallahu wannan bayan alfajir ya kullo kenan an kira salatu idan in kuma alfajir ya kullo kawai na biyu kenan na uku fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wa al-asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun aya cikin bakara aya daya raka'a da biyu fatiha da qul ya ahlal qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah me ya karshen aya bayin da wannan ko kullu ta dubi anna muslimu kun ga dai jin muslimu ne ya karbe to wayannan sune wadanda ake an gane yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan sai ka kama mai sunna annabi duk hadisan ka rike kuma duk hadisai ne wannan duk hadisai abin da nake so in kara malamin suka ce abin da yasa aka ce jibril yasa aka faɗi yana da cikin du'a ne ce ta ai akwai gurin da ayyukan muslim za in ka zo buɗe addu'a za ka ce Allahumma rabba jibril wa mika'il za ku tuna ta yawa aka ce saboda duk mala'ikun suna da alaka da rayuwar ɗan adam me yasa aka ce mala'ika jibril sakon da yake dauke da shi shine yake rayuwar ɗan adam ta hanyar ruhinsa domin wahayi yake zuwa da sai kenan shi kuma Isra'il shine mai hura kaho shi ma magana rayuwar fa idan ne ka fi suri wala an saba bainahum ba'ida ba fasa yi kaman fi samawati ko wa man bil ardi illa man sha Allah thumma nafi ajuri ukhra fa idza hum qiyamun yanzuru saboda haka da ya huta kahodi sai a kai shi ma yana da alaka da rayuwa sannan na uku Mika'il ne aikin sa shi wannan buta kaho Mika'il ruwan sama shi yake a tasawuri wajen take ruwan sama Mika'il za a saka a garin nan shi Allah zai ba umarni cewa a saka a Kano bita kaza to shi kuma Allah yake wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayyin afala yu'minun wannan shine dalilan malamai suka ce da yasa aka gabe cikin malami sannan kuma Annabi Muhammad ko kashi gaba da rayuwar ka yake tafiya da ita domin wanda baya bin sunna Annabi matacce ne a doran kasa matacce ne a doran kasa an fahimta da kyau ko to wannan shine a'udhu bika minan nar ina neman tsayi a gurinka daga wuta kana da ba za uku ake faɗa wannan wannan hadisin malam ya kawo masa amma ya kawo masa lamba cewa yana da rauni amma hadisin a gurin ibnu hajar ya inganta ka duba takrijin al-azkar za ka ga malam ibnu hajar ya inganta saboda haka za ka iya faɗan wannan da uku bayan kai akwai wajen sunnar kuma ko bayan kai da kai da bajiri ka dan ka shingida shi ibnu hajar ma cewa dole ne kafin ka tafi sallah ya ce dole ne sai ka ka shingida haka suna annabi ne bayan an yira shi za ki so a yi a gida in ga maka ka tashi sai ka hakuri ka gaba da nan bayan an idan da sallah ana rama ta ita da kafe da baji ina ga ya kamata mu tsaya nan an wanda muka faɗa dai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana sati ne zuwa a kawo jana'i jani saboda ko da ji ziyara taba wato ran cewa ya gane ba zama ya juyi ba eh ni za mu je sake kuna kallon wadanda zauri ma yake zagewa Allah ya dace da wallahi mun ka ana alaihi na'am awwal muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya ji mana wadanda suke mana wasiya da addu'o'i ina da kai Allah ta biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu kumbunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ka jawawa da tsohon zama ɗaukaka ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake bawa da Allah ka yaye mana duk waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin masu neman aiki da sana'a Allah ka agaza mu matasan mu da ƴaƴan mu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka sa mu gaba lafiya duk abin da ya fi ƙarfin kuma Allah ka iya mana shugabannin mu Allah ka nuna musu tausayin mu ka saka musu tausayin mu a cikin zukatan اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين اللهم امين يا رب يا الله Thank you.